أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Mun gode Allah da ya sake haɗa mu a cikin wannan zawiya mai albarka zawiyan she malam ɗan umar ke kan titin malam goje a cikin garin bauchi yau muna laraba 21 ga watan ramadana hijiran ma'aiki annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda ya daidai da a shida ne ko shida ga watan shida 2018 miladiyan annabi isa alaihi salamu muna cikin suratun ra'adi muna aya na 23 allah subhanahu wa ta'ala ya ce jannatu adinin yadkhulunaha ko wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum wa ni'mal uqbadir Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo sufan mutanen kirki innan wallazina yasluna ma amara Allah bi an yusala ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار Allah ya ce wa'yannan wato ƙarshen gida mai kyau shi ya tabbata gare su masu ci da dukiyarsu ɗin nan su biya ɗaukaka addinin Allah a ɓoye a sarari masu kuma haƙuri da ibtila'o'i jarabawa da suke gani Allah ya ce wannan wato ƙarshen gida mai kyau shine ya tabbata gare su dama wani ayan yana cewa al'aqibatu lil muttaqin ƙarshe mai kyau ya tabbata ne ga masu tsoron Allah dama al'amari duka abin da ake bukata shine ƙarshe ƙarshe ake so ya zamo yayi kyau yawa mal amru illa bil qawatimi al'amari duk bai zamo bai ƙarshe to sai Allah subhanahu wataala ya ce jannati adinin wato ƙarshe mai kyau ɗin nan menene ƙarshe mai kyau ɗin nan sai Allah ya ce jannatu adinin ya dukulunaha wato aljanna ne na dawwama wanda ya dukulunaha suna shiganta su wa'innan mutanen kirki Allah ya samu daga cikin su ɗin jannatu adinin ya dukulunaha wa man salaha e duk wanda ya gyara aiki a cikin su shine wanda ya imani ya aiki mai kyau shine wa man salaha zai shiga shi ma nan aljanna wa man salaha mina ba'ihim daga iyayensu wa zuwajihim da matayensu wa zurriyatihim da zuriyansu duk mutumin kirki haka dai shiga aljanna da shi da 'ya'yansa da matansa da kuma zuriyansa dama Allah na gaya mana a can cikin suratul duri yana cewa wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imani alhaqna bihim zurriyatihim wanda suka yi imani suka wallazina wallazina amanu wattabatu zuriyatun bi imani wanda suka yi imani suka biyar da zuriyarsu kuma da imani din to Allah ya ce alhaqna bihim zurriyatihim da mu riskar musu da iyalansu wato a matsayinsu ko da ba su yi aiki irin nasu ba a wannan ayan ne aka ce a a cikin suratul gafiri imamu imamu dabari imamu tabarani a cikin tafsirin fi tafsirin dabari ya kawo Allah ya a cikin wannan a karkashin ayan a wancan wato addu'a ne rabbana wa adkhilhum jannati adnin lati wa'adtahum wa man salamina bayun wa azwaji wa zuriyatin innaka antal aziz lakin wancan addu'a ne ya Allah ka shigar rabbana wa adkhilhum jannati adnin lati ya Allah ka shigar da su aljanna wanda yake na dawwama eh wa man salamina bayun wa azwaji wa zuriyatin duk wanda ya kyautata aiki wato da shi da zuriyarsa da abun nan su duk Allah ka shigar musu da shi innaka antal azizul hakim wa qihim sayyi'at kuma da ƴaƴa da zuriya wa man salamina bayun wa zuriyati da ƴaƴa da zuriya da ƴan uwa duka Allah da iyaye duk Allah ka shigar da su wa qihim sayyi'at kuma Allah ka kiyaye su mummuna aiki wato anan imamu dabari sai ya kawo kamar yadda maulan bishau da jalanu shi ma ya kawo cewa a karkashin shi wannan ayan shehu ya kawo radiyallahu shi kuma imamu dabari a can suratul gafiri ya kawo yawa to sai ya ce maulan bishau ya ce idan mutumin kirki ya shiga aljanna da ya ce aina ummi ina mahaifiyana ya ce mahaifiyanka ita ma tana cikin aljanna ce wani aljanna ce tana aljanna aljannan da take bai kai naka ba sai ya ce a to Allah ne aikin da na yi a duniya na alkhairin na yi ne da niyan ni kaina da mahaifiyana da mahaifina da ƴaƴana da yan uwana sabiya da aka ni gaskiya a kamun ita to ka san dama gina aljanna ba bakin ciki ya ce ya ce ya kawo masa mahaifiyansa sai ya ce aina abi ina babana ce ai shi ma na aljanna amma bata kai naka bai ce ai aikin da ne dama da su ne sai Allah ya ce mala'iku a ji a dauko iyayen a hauro da su su ma a kawo su ainihin GRA na na aljanna din kenan eh wajen da babu ƙasa ko kaɗan Allah ya sama ciki albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to daga nan shikenan sai a ɗauko duka mutum da iyayensa da ‘ya'yansa duka sai a shigo da su aljanna to a nan Allah dama ya ce wa man salamina ba'in da iyayensu azwaji da matayensu wa zuriyati da kuma zuriyansu zuriyan kama a lahira yasa ake so da aka gana ce Allah ka ba mu zuriya mai albarka Allah ka ba mu zuriya mai albarka mutum ɗaya a layira zuriya mai albarka mutum ɗaya ya ceci familinsu Allah ya samu daga irinsu ko a duniya baka ganin haka yanzu a duniya nan aka muku mutum ɗaya mai albarka a familinku sai kaga damuwoyin familin da yawa ya ɗauki to ina kuma lahira wajen da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da ba mutane ceto a ce ka je ka ceci duk wanda duk wanda ya taɓa maka aikin alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam dai ba da ceto bayan Allah wa mu masoyansa insha Allah ka je ka ceci duk wanda ya taɓa maka aikin alkhairi an ce wani bawan Allah dai zo muna yawan kawo wannan hadisin a wurin a wurin maulida an muka tsinci kanmu cewa annabi dai je wani bawan Allah ba ceto ceto gashi a wato idan a idan aka bashi ceto ya je ceci wanda yake ya taɓa masa aikin alkhairi an ce wani da ya zo wajensa da ya zo da lis ne ma yake ɗauka yana ta cire mutane daga wannan na baka aljanna na sa ka a bonus da aka bani na sa ka a bonus na an ce da ya zo kan wani ya ce ka sa ni mana ya ce me ka taɓa mu me ka taɓa yi na alkhairi shikenan sai ya ce ni ne ka taɓa zuwa shan ruwa a rijiya kaza na ɗibo ruwa sai na zuba a ƙoƙona abin da ya shaura kai kuma na zuba ma ka sha a wuri kaza anguwa kaza ya ce eh lallai an taɓa ka sai ya sa shi a cikin ceta ruwa fa ya taɓa ɗibowa ya zuba masa to me kake zato idan ka shirya walima annabi Muhammadu me kake zaton ka shirya walima na maulidin annabi Muhammadu ka ba wa mutane ruwa ka ba su nama sannan ka karanta musu kissan da ko kana cikin bakin ciki in ka je ka ji ta zube shine ahsanil qasas kenan wa kullum na qussa alayka minan bayi rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhihi alhaq wa mau'izatin lil muttaqin Allah ya ce kowanne daga annabawa muna baka labarinsu abin da zai kwantar maka da zuciyanka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shehu ibrahim tilani ce in dai kissan wani annabawa zai kwantar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da rai to ashe kissan manzo Allah shine aula da ya kwantar wa dukkan duniya da ransu to sabila alaka duk wanda ya ba Allah da ya shiga aljanna da shi da zuriyarsa da ƴaƴansa duka shi dai ce ma a kawo masa su kuma dama Allah ya faɗa wallazina amanu wattaba'tu zuriyati bi imani alhaqna bihim zuriyati da mu riskar musu da zuriyarsu ko da ba su yi aiki irin nasu ba Allah ya samu a cikin albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa man salamina bayan wa azwajur zuriyati ko wal mala'ikatu da mala'iku yadkhuluna alaihim suna shiga gare su min kulli babin ta koto kofa mala'iku da su dinga shiga musu an ce mala'iku da su shiga farko bayan aljanna sun shiga su musu murna tahani'a at tahani'atu hiya congratulation inji bature su je su musu congrats su taya su murnan sun samu kansu a gidan da yake ba a tsiyata har abada to daga nan an ce da su sake shiga na biyu su sake musu murna da cewa Allah ya ce ya yadda da su yaddan da babu fushi bayanta to daga nan kuma an ce ana cikin wannan zama wato kamar yadda imamu hakim ya kawo a cikin wato kitabu wato illiyina wato wanda za su zauna aljannan nan da ake ce illiyina ka san ce ita aljannan ainihin aljanna mafi girma ita ne firdaus to a firdausin ita ne ainihin tsakiyar firdausin ita ne na annabawa to daga firdausin akwai aljannan da ta biyo bayan ta duk a cikin a cikin firdausin akwai aljannan da daga na annabawa din sai ita ita ne illiyina eh to wannan aljanna illiyina insha Allah mu almajiran Shehu Tijani radiyallahu anhu ya ce a nan muke insha Allah muna makotaka da annabawa ne insha Allah tabiya da wannan salatittuka da muke ta zirawa mu shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to tabiya da haka to ita illiyina imamu hakim ya kawarauto cewa wato mutumin da zai shiga illiyina na karshe karshen shiga illiyina ba fa sauran aljannan ba ita illiyina kenan wannan wanda take jiyariyan annabawa din nan kenan wanda take area 1 ne da ce ko area ina ina ne wajen da yafi kyau din nan a Abuja ake cewa ina ne Malam Ibrahim ne ake cewa mai tama ne ko Allah ya sa mu cika da imani albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to tabiya da haka idan wanda zai shiga an ce illina na karshe kamar yadda imamu hakim ya kawo an ce in ya zo aka shiga da shi illina mala'iku da su zo su ce masa to ga aljannan kanan sai ka shiga an ce sai ce ka shiga mana dan ya bude baki yana cikin tafiya ya ga ababen ado dan dole mutum ya yi kauyancin ya shiga aljanna shigansa farko a a duniya ma kana ganin kaje wani wani ginin ma mai kyau kaje wani hotel ma ko gidan wani attajiri din dole ka sake baki ballantana kuma aljanna Allah ya ce da ka ga abin da ido bai taba zatan bai taba ganin sa ba zuciya ba taba zatan akwai abu mai kyau irin wannan ba sauti ma an ce da zaka ji na yan aljanna sauti wanda an ce da a duniya ne zaka ji irin wannan sautin a bakin mata hurul ini yar aljanna wannan sautin ta ce mai gida an ce da a duniya ne zaka je ka faɗi ka mutu dan tsabar daɗi kawai da ka ji ya ya rufe ka Allah ya samu cika da imani to sabila da haka an ce in ya shiga aljannan suka ce ya shiga in ya fara tafiya da ya gamu da wani kyakkyawan mutum sai ya tambaye shi ya ce kai mala'ika ne a cikin nan aljannan sai ya ce masa sai mala'iku an ce su ce masa ba mala'ika ba ne wannan ɗaya daga cikin hadimanka ne ya zo taryanka ne ka aje hadimin sa ne fe gan shi an ce tsaban kyansa yayi zaton mala'ika ne sai ya ce masa ai ni ne ni ɗaya daga cikin masu maka hidima ne kai din me mun hidima ne ce eh ya fara masa rakiya ya ce ni din ina maka hidima kuma a ƙarƙashi na kowane hannu na ɗaya akwai masu ma hidima sama da mutum dubu ɗari kuma kowa aikin da yake yi daban da irin aikin da nake duk kuma makai da dinga wannan hidima masu hidima ne fa kenan fa ai kaga wannan gida ta yi to Allah ya sama cikin ta sabila da isan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da sabila da haka jannati adini yadkhulunaha wa man salamina bayin wa azwajin zuriyati wal malaikati yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum da ce wato aminci ya tabbata gare ku bima sabartum sabila da abin da kuka yakuri fa nima uqubad dari ma dalla da irin wannan karshen gida a ce irin wannan gida Allah ya tanada wa mutum madalla da irin wannan ƙarshen gida Allah ya samu a cikinta a wani ayan da ya ce salamun alaikum ɗibtum fadkuluwa khalidi aminci ya tabbata gare ku yawwa farin ciki ya tabbata gare ku fadkuluwa ku shiga aljanna khalidi na kuna masu dawama a ciki a wani ayan kuma salamun qaulan min rabbi rahim Allah da ya gaishe da yan aljanna ya ce gaisuwa ne wata irin babban zance daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah da ya gaishe da aljanna Allah ya sama a ciki na'am
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويعدون ما أمر الله ويغدؤون ما أمر الله به أن يوصل ويمسدون في الأرض أولئك لهم لعنة ولهم سوء الدار
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يكيهم سمع هذا إسان أنه محمد صلى الله عليه وسلم الله والذين ينقضون عهد الله نعبر وانشان آية سبيل الله رجع نفسر والذين ينقضون وأنن أي نفسر وأنن آية نعم والذين ينقضون عهد الله wannan kuma da suke warware an gama faɗan wallazi ne ya sulu na ma amara Allah yanzu kuma da faɗi wallazi ne yankuduna hadallahi wannan kuma da suke warware alkawarin Allah eh min ba da misaqihi wato bayan alkawarin da suka yi wa Allah wallazi ne yanquduna adallahi min ba da misaqihi wa yaqta'una kuma suna waru suna yanke ma amara Allah bihi an yusala abinda Allah ya yi umarni a sadar wallazi ne yanquduna adallahi min ba da misaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala ulaika lahumul la'anatu ko Allah ya ce waɗannan la'ana shi ya tabbata a kansu Allah kiyaye mu ulaika lahumul la'anatu wa lahum su'ud dari kuma mummunan gida mummunan gida shine gidan wuta shine ya tabbata gare su duk masu warware abinda Allah ya umarni a yi sahana masu wawa abinda Allah ya umarni a sadar sahana alkawarin Allah ba su cikawa innal ladina yashtaruna bi adillahi samanan qalilan ulaika la kalaka lahum fil akhirati ولا يكلمهم الله ولا ينزل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم haka Allah ya ce duk masu sai da ayoyin Allah kuɗi kaɗan to Allah ya ce waɗannan Allah ba dai kalle su ba a ranar lahira ba kuma dai yi magana gare su ba ba da kuma a tsarkake su ba kuma azaba mai raɗaɗi shi ya tabbata gare su Allah ya kiyaye mu sabiya da haka shi gaskiya in tana so ana so in ta zo kan kowa ka faɗa yanda Allah ya faɗa cewa ya yi allazina amanu kunu qawwami na bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw lil walidaini wal qarbin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu aw bihima fala tattabi lahawi an ta'dilu Allah subhanahu wataala ya ce ya ku wanda kai imani ku zama masu yawan tsayuwa da gaskiya da adalci yawa ko da akan ku ne ko da akan iyayenku ne ko akan talaka ne ko akan mai kuɗi ne Allah ya ce duk Allah ya fi su Allah ya fi mai kuɗi Allah ya fi talakan tausayinsa kake ji Allah ya fi iyayenka Allah ya fi kanka sabi haka ka zamo mai kamanta gaskiya mai adalci sabi haka wannan shine mutum annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana cewa alhikimatu dalatul mumini aina ma wajada akazaha ita gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce batacciyar dabban mumini ne duk yanda ya same ta ya karba karka ce an tumbau kai in ba malam wani bane malam wani dan bid'a ne ka roƙi Allah kamar yadda wani malamin mu kawai shi yake faɗa duk hanyar da kake ka yawanta istihara kana roƙon Allah ya Allah ka ɗora na hanya wanda take ma daidaiciya ya Allah ka ɗora na hanya wanda take ma daidaiciya wallahi da sannu Allah dai gwada maka hanya wanda take na gaskiya hanyar zikirin Allah hanyar salatin manzon Allah hanyar istighfari yawa hanyar da ba za koya maka zagi kowa ba ba na koya maka raina limamin anguwanku a ce bai iya kalkala ba yawa a ce maka bayi da gunna a karatunsa yawa bayi da kuma abun nan duka a dai ta kalkalo sa ba gaya masa a ce bai iya fatiya ba alhali a gurinsa kai karatun allo a gurinsa ka fara sanin menene qur'ani ka zo ka ce bai iya karatu ba mamanka da ka fara ganin sallah a gurinta ka zo ka ce mata yar bid'a ne babanka ya fara kai ka makaranta ka ce masa shi ma dan bid'a ne to wannan ba karantarwar musulunci ba karantarwar musulunci ya ce ka girmama Allah ya ce kullun ya amalu ala shakilatihi kowa ya aiki a kan fahimtarsa haka Allah ya ce wa rabbukum alamu biman wada sabila ubangijinka shine mafi sanin wanda yake kan hanya wanda take madaidaiciya sabila da haka mutane su daina ɗaukan addini da zafi ka ɗauki addini da sauƙi ma Allah ake bautan nan ba ma kowa ba in dai matukan kana addu'a kana ce Allah ka gwada min gaskiya gaskiya ne ka bani ikon bunta ka gwada min ƙarya ƙarya ne ka bani ikon guje mata to insha Allah baraka iski kanka a cikin masu yanke abin da Allah ya umarni a sadar ba yawa masu yanke abin da Allah ya umarni Allah ya umarni a sadar da zumunta Allah ya ce a girmama na gaba amma ko da a addini ne yanzu haka ko malaman jami'a ne inda ka yi rubutu akan wani abu to magabaci wanda ya riga ka yi rubutu akan wannan in da ka buga reference da shi sai ka girmama shi ka ce wane yayi kaza yayi kaza yayi kaza ballantana kuma yanzu a ce addini mutum ya zo a wannan zamani irin namu wato ana karantar da a addini ka zo ka dubi wani magabaci ka ce imamu maluku fata wanda ya bara kan kaza ba daidai ba ne ka ce kai ba ka ma mazhaban ma gaba ɗaya ka zo ka dubi irin su shehu usmanu ka ce yan bida ne ka dubi irin su shehu tijjani radiyallahu ka dubi bayan allah da wannan gaskiya ba karantarwan allah da annabi ba ne ba karantarwan kuma wato mutanen kirki ba ne sabiya da haka a da wayannan ayoyi damu damu dakata na sabila da sako da muke so damu damu isar da ita na a a gurguje za mu yi bayani kamar yadda wani bawan Allah ya nemi hakan a masa bayani akan wai su wane ne da ake ta faɗa wato ahalis sunna ɗin nan su wane ne ahalis sunna kuma lallai a karatu mun yi bayanin cewa da a ji bayanan da dami a kan shigowar musulunci musulunci ma yadda ya shigo nan afirkan gaba ɗaya duk wanda ka ga ya yi sallah a yau to wallahi tallahi ya yi sallah ne albarkacin sufaye ahalin layi su suka shigo da musulunci ɗin tun sama da shekaru dubbai suka kawo musulunci wannan ƙasa namu idan malam mai karatu na biye da mu a suwane ne ahalin sunna da mu jero sunfin su ahalis sunna a gurguje ne sabila da mu tafi shigowar musulunci din ita gaba ɗaya nan ƙasa mu ta afirka to malam wannan littafi da ke hannunmu sunanta alfarku bainal firak talifi imamul allama abi mansur abdulkahir bin ɗayir bin muhammad al-bagadadi almutawaffa bari ka ji mutuwan sama ya rasu tun hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam na 429 eh yau shekara nawa kenan rasuwansa yau shekara dubu ɗaya da shekara goma ba ma fa yin littafin ba to ya yi bayanin suwaye ahli sunna wal jama'a na gaskiya ba wannan wanda ya zaka zo ake ta cuci burutsu da shi ba wanda suke raina bayin Allah ba daga cikin ahli sunna na farko ya ce su ne sunfun minum a haɗu ilman bi abuwabu tauhid wa nubuwa wa kamul wa'ad wal wa'id wa sawabi wal iqabi yace su ne wanda suke ilimin su ya gewaye da dukkan kofofi na tauhidi na sanin Allah da sanin annabawa da sanin hukunci na alkawari da kuma narko da Allah alkawari na biyu sunfin minhum ya ce su ne aimmatul fiƙihi su ne jagororin nan na fiƙihu malaman mazhaban nan kenan malaman mazhaban maliku imamu shafi abu hanifa ahmad bin hanbal su ko yau cewa suke su ba su da mazhaba kaga ashe ko ba su cikin su shine sai malamin ne malami yake cewa min fariqin ra'ayi wal hadisi min allazina itaqadu fi usuliddin mazahib sifatiyya fi llahi wa sifatihi al azaliyya wa tabarra'u min al qadari wal itiza wayannan kenan abin da yasa da mu dinga yi a gurguje sabila da yanayin wato lokacin mu yace wa yadkhulu fi hadhihi jama'a kuma ahli sunna na jama'a ana shigar da cikin wannan yace ashabu malikin wanda suke bin mazhaban imamu maliku ba mu ne mazhaban maliku ba wa shafi'i da masu bin mazhaban imamu shafi'i wal auza'i da masu bin imamu auza'i was sauri da masu bin mazhaban sufyan sauri wa abi hanifa wa ibnu abi laila wa ashabi abi saur wa ashabi ahmad bin hanbal wa ali zahir wa sa'ir al fuqaha allazina itakadu fil abwab al aqliya usul sifatiya yawa kaga wayannan su basu da mazhaba ashe mene ba su ciki wa sun fi salis minhum yace su ne humul lazina ahadu ilman bi durqil ahbaru was sunanil ma'sura an annabi sallallahu alaihi wasallam yace sun fi na uku su ne waɗanda ilimin su ya gewaye wajen sanin hanyoyin ruwayan nan na hadisai su ne irin su imamu bukhari imamu ahmad ahmad bin hanbal ibn maja tirmizi muslim nisa'i abu dawuda da shauransu musulmin rabi minu ya ce ƙaumun su ne a haɗu ilmin da aksar abuwabil adabi wannan wata tasrifi ya ce su ne malaman nan na nahau wanda ilminsu ya gewaye da ƙofofin adabi da nahau da tasrifi ya ce su ne su wane ne ya ce kalhalil yi ne kamar ibrahim bin halil alfarahidi wa abi amir wa bin ala wa sibawaihi wal fara'i wal afash wal asma'i wal mazini wa'innan duk malaman da suka yi rubutun nahawu su ne ahli sunna wal jama'a baka ji an ɗaukawo ba wahabi ko ɗaya daga ciki ba wa'innan ba wahabiya bane wa simfil kamis minhum simfi na biyar yace humul lazina ahadu ilman biwujuhi qurra qira'atil qur'an su ne malaman nan wanda suka san fuskoki na qira'o'in nan malaman qurra'u sab'a din nan ko ashara da ake faɗa dukkan su ahli sunna wal jama'a ne ba wahabiyawa bane ba su ce Allah na sama yawa ba su ce Allah na da fuska ba su ce Allah na da hannu yawa ba wahabiyawa ba ne su in ji wannan malami yawa su da da yanayin lokaci ne yasa bara mu dauki ɗaiɗai mu kira sunan su ba wa sun fi sadis milhum kashi na shida dama ya ce su kashi bakwai ne to sai dai fahim ayi haƙuri ya ce milhum ya ce su ne azuhadu asufiyatu azuhadu asufiyatu ya ce su ne masu gudun duniya su ne sufaye mu kenan masu zikirin Allah ya ce su ne ya ce wallah ya ce allazina absaru fa aksaru waktabaru fa atabiru kuma waradu bil makaduri wa qan'u bil maisuri ya ce su ne waɗanda suka fahimto suka fahimta suka kuma takaita ba su yi guluwi ba suka kuma jarraba suka kuma lura suka lura kuma suka kuma yadda da dukkan kaddara da Allah ya ya yi koyon da da sufaye dai da su koya maka imani da Allah da yadda da duk abubuwa wa qana'u bil mawshir kuma kuma suka yadda da abubuwan da yake dan kadan yace wa alimu anna sam'a wal basara wal fuada ulaika mas'ulun suka yadda kuma da cewa ji da Allah ya faɗa da gani da zuciya duka da a tambaye ka anil khair wa shari da a tambaye ka na sharrin da kai da jinka da ganinka da saurarenka duk da a tambaye ka wace mahasibin alama saƙilin zari kuma sun yadda cewa ko da ƙwayan zarra kai aikin alkhairi ko na shairi Allah dai tambaye ka yasa su ba su yadda da wasa ba fa iddu khairal idadi li yawmil mi'ad yace suka yi tattali mafi ficin tattali sabila da ranar mene sakamako wasun fusabi yace nau'i na bakwai minhum daga cikin su ya ce ƙaumin murabitun su ne wasu mutane da ake kiransu murabitun su ne suka kawo musulunci nan afirka kamar yadda yanzu damu faɗa yawa fi su gurul musulmi na fiwujuhil kafarati ya ce su ne waɗanda suka zamo murabitun masu ribaɗi cikin kare musulmai a dukkan wasu fuskoki na kafirai yujahiduna ada al-muslimina suna yaƙan wato maƙiya musulunci yace shine Allah yake faɗa cikin hakkin su wallazi na jahadu fina lanadiyan nan subulana afwan sun fi takwas ne ashe yace wa sun fi samin yace ta sun fi na takwas kuma yace su ne amatul buldanin lati galaba fiha sha'airu ahlus sunna duna amatul baqai yace su ne garuruwan da aqidan nan na ahlus sunna wal jama'a na gaskiya ya gama ma mai garin ba wannan na ƙarya ba to da mu magana akan murabitun murabitun daula ce wanda take mai ƙarfi wanda ta fara da wasu mutane ne 'yan kaɗan tun kuma hijira tun hijira na nawa tun hijira na shekara ɗari hudu da ɗan kaɗan wannan daulatul murabitun suke yaƙi wa musulunci suke kafa wato musulunci suka musuluntar da mutane da yawa wanda su wannan daula ta kasance mutane ne 'yan kaɗan suka fara kafata a ƙarƙashin wato wani sarkinsu wanda bayan ya rasu ya sake bari wani bayan ya rasu ya sake bari wani idan kana so kaga tarihin murabitun to ka je ka yi browsing ko ka duba innan manya-manyan littattafai na tarihin musulunci ka duba wannan littafi na albidaya wan nihaya na ibiri kasir da aka ga wannan tarihin wa'innan wato malamai ai wannan tarihin dauloli da ya kawo ka kuma duba littafin nan na abdullahi adamu abdullahi ilori al-islami fi najeriya da aka ga wannan sannan ka duba ahmad sa'id galadanci a doktor ka duba harakatun luga arabiya wa adabiya fi najeriya da aka ga wannan tarihi na morabitun ka duba kabiru adam tudun nufawa al-madkhal ila al-adab al-arabi an-najeri wannan a takaice kenan wayannan maraji'i guda uku ka je ka duba wayannan murabi da ka ga su wane ne murabito wannan daula ta taso daga marakish wato can magrib kasan maulan mushehu tijjani radiyallahu anhu kuma aikin su kira ne zuwa ga Allah kuma sufaye ne masu zikirin Allah na sufaye ne masu zikirin Allah wanda wannan daula ta ita ta shigar da musulunci wa'innan garuruwa don matazi daula gainiyan wannan daula ita ne ta taro daular da aka fara yi a ghana kasan daulatin ghana daga nan da yawanci musulunci ya yaɗa nan garbi ifirikiya da bature yake kira western africa yawa afirka ta yamma ka duba ghana junubi senegal senegal wa sierra leone saliyon kenan wa sahil aj wa mali wa burkina faso wa niger wa ghana wa tojo tojo ita ne togo kenan wa nigeria wal cameroon wa ifriqiyatul wusna wal gabon falalan an tunis wal jazair wal maghrib fa aksar yace mafi yawa min sab'ata ashara daulatan yace sama da dauloli goma sha biyar wayannan murabitun su suka kawo musulunci wajen almurabituna ya ce wayannan daula da ake kiransu ya ce ifrikiyatan ya ce sama da dauloli aksar min daulata min kamsata ashara daulatan ifrikiyatan da kalal islamu fi adil murabitin musulunci ya shiga sama da dauloli goma sha biyar a zamanin murabitun ne alayadi shayi abubakar bin umar allomatini allazi tuwafiya fi adi futuwati fi sana shi ɗaya daga cikin jagoransu shine shehu abubakar Allah mutuni wanda ya rasu shi rasuwansa ma tun hijira na ɗari hudu da tamanin ya ce kuma lokacin miladiya dubu ɗaya da tamanin da bakwai ya ce wannan ƙa'idu wannan jagora ne na murabitun sannan idan ka shiga wannan cikin maraji'i da muka baka sabila da yanayin lokaci ne malam ya ce wa yumkinu hasarin lazina insharu ya ce intasharul islama wal halaratul arabiya fi gairi ifirikiya fi salasti asnafi ya ce yana yiwa mu takaita maka inda suka yada musulunci a ga yammacin afirka ya ce suka yada kuma karmar larabci ya ce sun fi mutane uku ne al'awwal na farko humul guzatu alfatihuna allazina aqamu daulatul islami fi muhtalif ifriqiya ya ce na farko su ne masu yaƙi su ne murabitun ɗin kenan masu yaƙi wanda suka tsaye da daular musulunci a nau'o'in nafiyan afirka asani na biyu humu tijjaru almutajawuluna allazina yanquluna albada'i as-sil'a at-tijariyya min makanin ila makanin na biyu su ne 'yan kasuwa larabawa da suka dinga shigowa nan da kayan kasuwanci suna yawo a kasashen afirka su suka ta shigar da mutane musulunci mutanen da suke nan yankinmu na uku asalis na uku yace humul lazina addu'atu sufiyun yace su ne masu kira na sufaye allazina jama'u baina nashr al-islam wa nashr mahasil sufiya wa urkiha wanda suka yada ilimin musulunci da kuma suka yada kyawawan ɗabi'a na sufanci da kuma ɗariƙan sufaye wa du'atu wanda su ne ake kiransu du'atu masu kira humul ubadu su ne masu yawan ibada masu yawan zikiri wa nusaku ana kiransu nusaku masu yawan riko da, da hanyar Allah al-ma'rufina wanda aka san su biluzumil azkari da lizimtan zikirori wal auradi da wurdodi wa arad an zaharati duniya a duniya da kuma kawo da kai gabarin ado na duniya wa zaharafa wa zahari wa zaharifiha da kuma kawace kawacenta wa zudi fi malazatiha wa shawatiha an san su kuma da gudu wato wajen sha'awan duniya da tara duniya wayannan su ne sufaye wanda suka shigo da musulunci wannan kasa namu yace li haula'i sufiyuna juhudun malmusa fi nashr al-islam yace wayannan sufaye sun taka rawan gani wanda yake aukakke cikin yada musulunci wal hadara arabiya da kuma yada magana da larabci shine kaga mu nan Hausa mun tashi ai Hausa bamu da rubutu Fulani ma ba su da rubutu bare bari ma ba su da rubutu amma zai da musulunci ya yi tasiri da mu da wasiƙun mun da da ajami hausa ne amma harufan na mai ba na larabci ba ne shine ake kira ajami shine da a rubuta wasiƙa da harufan larabci sabiya da musulunci ya yi tasiri wa'innan sufaye su suka yi wannan aiki wa nufuzin mahamusa fi ikamati daula da kuma wato zartarwa wanda take mai tarowa cikin tsayar da daula wal mamalikin islami da kuma sarakunan musulunci walam taqul dawlatul murabitina yace ita kanta daular murabitin din bata tsaya da kafanta ba illa bi falil luz'atu sufiya yace sai da taka rawan gani na sufiya yace law lam yakunu tasawufu riyadatu ruhiyya tamrunu tamarrunu nufusa ala inkari lazzati wal fana'i fillahi was sam'i wa da'ati lil qaidir ruhi yace sufaye fa ba su tsaya kawai wajen ba domin sufanci ya zamo tsari ne wanda yake tarbiyyantar da rai ta zamo tana musun jin wasu daɗi na duniya da fana'i cikin Allah da kwanaki wani yake yana magana tun tun tuna yake maganan fana'i tun kafin haife ka da rijiyar mangwaro wasu sam'i da kuma ji wa da'ati da bibiya lil ruhi da jagora shine shehi mai tarbiyya na ruhi ba yace ba domin ta zamo haka ba walam lam yakun shehu dariqatu masmu'il qawli matbu'il hali ya ce ba duk shehun ɗariƙa ya zamo ana jin maganansa a gurin muridai ba kuma ana bin halinsa ba walau lam yakul muriduna ba duk muridai sun zamo munazzimina wa musta'idina li tilkal umuri wa tanfiziha alal fauri ba duk muridai sun zamo masu tsari masu tattali ga karɓan umarni daga shehunai ba da zantar da ita cikin umarnin Allah ba yace walau lam yakun shay'un min zalika kullihi yace da wa'innan abubuwa duk ba su zamo ba yace lamastada abdullahi bin yasin an yi assasa daulatul murabi'in da abdullahi bin yasin bai samu daman ya kafa wannan daula murabi'in din wanda ta yada musulunci a afirka ba wala maktadara askiya muhammad da askiya ma bai samu ala iqamati daulat sangai ya kafa daula a sangaye ba wasairi biha fi mawkibil islam yace wala ma tasanna shehu yace usman bin fodi yace da shehu usman ba din albarkan sufaye ba da bai samu daman sunnanta an yi jaddida kuwatar islami fi Najeriya ya jaddada karfin musulunci a Najeriya ba ya ce wala ma saga mahadi lil mahadi Muhammad bin Abdullahi an yi tagallaba alal jeshin ingilizi allazi ya kudu Gordon ya ce da Muhammad bin Abdullah wanda ake kiran samadi da bai samu daman ya rinjayi wannan wato jagoran yaƙi na turawa da ake ce masa Gordon ba fi Sudanin Arabi a ƙasar Sudan wala ma na ja alhaji Umar Futi fi qamat istimal faransi na wa rubul qari karni fil futa yace da shehu umar futi ba din albarkan sufaye ba kaga shehu umar futi ba tijjani ne yace da bai samu daman ya samu rubul karni shekara 25 yana yaki da yana yaki da turawan faransa yace da bai samu dama ba yace wala ma tamakkana sunusiyuna min muqawamati istimar faransi yace da masu dariƙan sulusiya ba su damu daman su yi fada da turawan mulkin mallaka ba na faransa wal idali fi libya da a libya ba za su samu dama ba وهم درك الصوفية التي لعبت دورا هاما في غرب إفريقيا في نشر الحضارة العربية والإسلامية هي وتوجه دولة لسكا كفا آه سكا سامو داما to daulolin da ya ce da suka samu daman wa hammu ɗuriki sufiya mafificin wato mafi muhimmancin ɗuri ɗariƙoƙi na sufaye allatilai iba dauran haman fi garib ifirikiya wanda suka taka rawan gani mai muhimmanci a yammacin afirka fi na shirin halaratul arabiya wal islamiyya wajen yada wato halara wayewa na larabci da kuma wato musulunci ya ce hiya ya ce su ne muhimman riko na siku na sufaye hiya na farko ita ce ya ce alƙadiriyatu shine ɗariƙan ƙadiriya na biyu wa tijjaniyatu shine ɗariƙan tijjaniya na uku wa sunusiya shine ɗariƙan sunusiya ya ce wa'innan dauloli su ne su ne wa'innan ɗariƙa su ne suka tsaya suka yaɗa musulunci gaba ɗaya a garbin ifirikiya duk wanda ka gan shi yau yana sallah in dai ɗan kamaru ne ko najeriya ko sudan ko chadi ko mali ko burkina faso ko senegal ko mauritania dukkansa ya samu yin sallah ne albarkacin sufaye sabila da su wa'innan murabitun din dama aikinsu kenan zikirin allah dama dukkansu almajiran sufaye ne in ka je shi yasa daga baya daular ma ake kiranta da mene ake kiranta da da da almuwahidun ana kiranta daulatul muwahidun sabila da haka duk wanda ka gan shi yau ya yi sallah albarkacin wa'innan bayin Allah ne wa'innan su kwaye ya samu a Najeriya dai mun sani shau Usman bin Fodio bakadire ne kuma sufi ne shine mujaddadin wannan ƙasa namu idan kuma ka fita ka je Mali wanda ya jaddada abun a wurin ga sunansa dai malam ya kawo yawwa kuma shine Alhaji Umarul Futi shau Umarul Futi dan ɗarikan Tijjaniya ne hasali ma shi ya kawo ɗariƙan tijjaniya nan Najeriya yauwa shi ya sa wani malami ma yake baitika yake ce fa nima man ja min nawi futa laula wuka da wurudi an ya futa ya ce madalla da wanda ya zo daga futa ɗin nan ba din shi ba da wurudin nan ya ya kubuce mana sabila da haka ɗan uwa dan Allah ka nutsu kai samari wanda ake ruɗanka da sunna to wa'innan mutane ba su daga cikin alis sunna ba a kawo buhabi ko ɗaya a ciki ba gashi nan sunfin da muka kawo ya ce akwai murabi ɗin ko to gashi su suka kawo kuma musulunci wannan wato tarihin da faɗi amma in kana so ka je ka duba manyan littattafan nan na tarihin musulunci da ka ga wa'innan wato dauloli kuku sabila da haka wa'innan sabila da haka wa'innan duk wanda ka gan shi na zikiri to ka zage ka miƙe kafa ka yi zikirinka kakaninka su suka kawo musuluncin ba domin ya sa malami yake ce ba don Allah ya sa su su shau umarul futun ba su shau usmanin ba da yanzu bautan gumaka shi wannan masu zagin su suke kuma wannan littafi gashi na alfarku bayan alfarar mun faɗi shekarunta ya faɗi murabidun ga kuma wannan malami ya zo ya faɗi murabidun daula ne mai faɗin gaske wanda ta taso daga maroko can ƙasan maulan mushau tijani radiyallahu anhu tun kuma hijira na ɗari hudu da wani abu tun kafin a haifi ibnu taimiyya ba ba ma dan abdulwahab da ya zo wajen karni dubu ɗaya da wani abu ba tun kafin a haifi ibn taymiya da wajen shekara ɗari biyu da wani abu ma aka yi wannan sabiya da haka duk wanda ka ganshi yayi sallah a ƙasan nan su baye su suka kawo ƙasan kuma in Allah ya ba mu lokaci da mu faɗi rubutu ma da aka yi na addini yanda malam ya faɗa duk wanda suka yi rubutun nan na hadisai da wanda suka yi luga da wanda suka yi fuqaha'u duka sufaye ne kuma su ne ahalin sunna wal jama'a kuma in Allah ba da lokaci in Allah da damu faɗe su ɗaiɗai ɗaiɗai amma mu abin da muke nema a gurin wa'incan mutane shine mutum dan Allah ya kawo mana mutum ɗaya buwahabiye wanda ya kafa wata daula a wata ƙasa a kawo mana shi buwahabiye wanda ya kafa daula musamman ma wannan ƙasa namu lallai ne yawwa sai dai ta'addanci amma sabila da haka su baye albarkacin su kake sallah albarkacin su ka samu karatu kuma karatun kan ko ka so ka yi karatu a gurin tijjanawa ko gun kadirawa in kai ba kai ba malamin ka yayi to sai alaka muna gode Allah Allah ya sa mu cika da imani da su neman addu'a a gurin mu Allah ya biya bukatun su na alkhairi da na nesa da na kusa duk suna ta tes Allah ya kowa ya biya bukatun sa na alkhairi Allah ya karfafa wayannan yan kwamiti namu ya biya bukatun sa na alkhairi Allah ya karfafa su baba yayi Allah ya bashi lafiya yana asibiti Allah ya bashi lafiya akwai dan uwa malam Sale shi ma Allah ya abinda ka sa gaban nan Allah ya tsaya maka da shauran yan uwa duka ga abokinmu ala- da masu baban zara shi ma bayi jin daɗi Allah ya yi maka wannan typhoid da yake damunka da ulcer sabiya da isan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughlib والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين